من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da sake saduwa a wannan safiya ta sha hudu ga watan ramadan hijirar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shekara 1446 wadda ya daidai da sha hudu ga watan uku shekara 2025 miladiya ci gaba da tafsirin alkur'ani da muke a wannan markazi na mai albarka markazul imami dani da tafidil qur'ani wa ulumi da ke nan cikin garin azare wato ainihin abiyar okwatas jihar Bauchin najeriya sannan muna karatu cikin tafsirin taisir rahman fiktisari tafsirin muhi sunnatul bagawi المسمى معالم التنزيل نال عبد الفقير غفر الله له ولوالديه zama da ya gabata jiya kenan mun karanta ayoyi da suke magana akan da yahudawa din mun karanta ayoyi da suke magana akan kissar ashabu sabt Allah ta'ala ya yi fara bayanin kissar ashabu sabt a bakara amma ya yi bayanin su cikakke a cikin suratul araf واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت sannan waɗannan yahudawa ne ko kuma daga cikin yahudawa ne Allah ta'ala ya yi musu umarnin cewar a kwanakin sati kwana bakwai kwana shida su fita sisu su kamo kifi amma ranar asabar rana ɗaya cikin kwanakin sati ta zama ranar hutu kar kowa je su sai suka ga ba za su iya haƙuri ba shaidan kuma ya kawata musu cewar ai kama kifin aka hana kumi wato ainihin ranar mai asabat don haka ku yi bunga mana in kifin ya shiga ya wato ainihin fada ciki to ba zai iya fitowa ba ran ladi sai ku zo kumi sai ku ɗebe kifin wannan yake nuna a addininmu babu mai attahayus Allah ya ce kai kaza ka jirkitar da abun ka zo da shi ta wata sura ka aikata shi an gane wanda mu ma yanzu muna yi Allah ya ce kar a ci riba ina to daga cikin riba akwai al'ina bai ul'ina kuma mutane suna yi bai ul'ina shine ka zo ka samu mutum cewar ka siyar min da misali 'yan kasuwa siyar min da shinkafan nan da Allah buhu daya sai ce na siyar maka amma bashi zai siyar masa sai ce ya siyar masa bashi dubu hamsin tun bai karba ba sai ce to ka san famo in mun karba ma zuwa za mu karya yanzu me za ka bani sai ce ga dubu arba'in sai ya bashi dubu arba'in shi kuma in ya tashi dawowa zai dawo da nawa dubu hamsin ana ɗan kasuwa ko ba musu ana yi yanzu a nan garin akwai angon da a ce wani mutum ne ko ta mata aikin su kenan ga yin albashi za su je a take su ce a ba su kaza kafin ma su karba za su ce su fa sun sani yan karyau ne to wannan bai'ul aina ne kuma ana yi duka attahayul ne musulunci ya ce kar a cire ba to kuma sai mutane suke zuwa su ci ta wata ne ta wata hanyar dan haka akwai fuskoki da yawa shi yasa musulunci har ya hana mi attahallul mutum ya saki mace ka je ka mi ku hada baki da shi ka aure ta saboda mi ka sake ta ka halatta masa wannan matan kuma duk ana yi to waɗannan sifa ne ta yahudawa wanda kuma Allah ta'ala yana mana bayani ne saboda kada mu sufanti da munanan mi ayyukan yahudawa wannan kenan sannan mun karanta kissa ta wato ainihin annabi Musa da mutanen shi dangane da an samu wani ya kashe bafansa ko to kuma yazo yana dora wasu sharri suka nemi annabi Musa ya roƙa musu Ubangiji ya bayyana musu wanda ya kisa Allah ta'ala ya ce su yanka saniya nan suka ringa mahiya ma launuha suka ringa inna fadin inna al-baqara tashaba alaina da ƙarshe dai suka yanka ta amma Allah ya ce wa ma kadu yaf'aluna ba su kusa su yanka ba sannan Allah su fanta mana su Yahudawa da kaikashewar zuciya ta yanda zuciyarsu ta kaikashe din da gwara ma dutse da me da zuciyarsu saboda duwatsu da yawa suna fitar da alkhairai na ruwa da yake bubbugowa ko koramai da suke gudana amma wani dutsen kuma yana gangarwa daga sama don tsoron Allah amma su zukatansu babu wani abu na tausayi babu wani abu na me na rahama Allah ta'ala ya gafarta mana sai kuma dai ayun suka ci gaba da magana akan yahudawa sai Allah ta'ala yake cewa afatakum wa'una ayyuminu lakum
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون Allah ta'ala yake cewa afatatma'una ay yu'minu lakum shi yanzu kuna fatan su yi imani da ku yahudawa nan su gaskata ku wa qad kana fariqun minhum yasma'una kalam Allah alhali sashi daga cikin su suna jin maganar Allah thumma yuharrifunahu min ba'di ma aqaluhu sannan sai su canja shi wato ainihin wato ainihin canja shi bayan sun hankalce shi wa hum ya'lamuna alhali sun sani wa idza laqul ladina amanu qalu amanna sannan idan sun hadu da masu imani na gaskiya sai su ce mun yi imani irin naku wa idza khala ba'dhum ila ba'd amma in sashin su ya koma zuwa ga sashi qalu sai su ce atuhaddithunahum bima fataha Allahu alaikum shin yanzu kuna ba su labarin abin da Allah ya muku budi wato ya bude akan ku li yuhajjukum bihi inda rabbikum saboda si jayayya da ku da wannan abu a wajen Ubangijinku afala ta'qilun shin ba ku hankalta awala ya'lamun Allah ce to shin ba su sani ba anna Allah ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun Allah ya san abin da suke asartawa da kuma abin da suke bayyanarwa qauluhu ta'ala fadin Allah madaukaki afatatma'una afatarjuna shin yanzu kuna fata yuridu muhammadan wa ashaba ne yana nufin annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa cewa ya kai muhammad da kai da sahabbanka shin kuna fatan ay yu'minu lakum tusaddiqukum al-yahudu bima tukbirunahum bihi kuna fatan yahudawa su gaskata ku akan abin da kuke ba su labari wa qad kana fariqun minhum yasma'una kalam Allah yani at-taura wato alhali wani kaso daga cikin su suna jin maganganun Allah wato suna jin maganar Allah wanda shine at-taura thumma yuharrifuna yughayyiruna ma fiha min al-ahkam sannan sai su canja abin da ke ciki na hukunce-hukunce min ba'di ma aqaluhu alimuhu kam wato alimuhu wato bayan sun sani ga gaskiyar lamarin kama gayyaru sifata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kamar yadda Yahudawa suka canja sifar Annabi sallallahu alaihi wasallam wa ayatar rajmi kuma haka aya ta me ta arrajmu idan mutum ya taba aure yana da zina yayi zina ya taba aure su a jefe shi to wannan saboda manya-manyan sarakunansu da 'ya'yan sarakunan suna zina sai suka canja hukuncin an gane shi yasa wata ranar sun ya ga yahudawa an ɗoro su a kan jaki ana yawo da su a madina a matsayin aibantawa zina su kai kuma 'ya'yan masu kuɗi ne to maimakon a kama su a musu hukuncin attaura sai mi sai suka yi musu wannan abu to haka suke canja mi canja wato ainihin hukunce-hukuncen da Allah ya saukar musu a tara kuma sun sani wa hum ya'lamuna annahum kadhibuna alhali sun sani cewa su makaryata ne kun ga nan ma aiban ta yahuda Allah yake ga gaskiya sun sani amma sun riga sun mi sun canja ta an gane kuma sun san gaskiya din shi yasa dai na faɗa mana kuma in ke maimaita mana da Allah ya ce mu nemi tsari da al-maghdub alaihi waɗanda Allah ya fushi da su malamai wasu suka ce su ne yahudawa ba dan komai ba suka ce kuma Allah ya fushi da su saboda sun sani su akan sabo akan sani suke ne suke sabo shi yasa kai ma in kana saba Allah da sani kana siffantuwa da sifa ta me ta yahudawa yawa a ce ka sani amma me ana ce maka ga sani ga shagala donan kama kana kama da yahudawa wa idza laqul ladina amanu idan kun sannan idan sun hadu da masu imani qala ibn abbas yani munafiqil yahud alladina amanu bi alsinatihim idza laqul mu'minina almukhlisin abla da abbas yace munafikan yahudawa waɗanda suka yi imani da harsunan su idan suka hadu da mu'minai tsantsa kenan kun ga da aka zo madina abu fa ya karu da yawa a makka daga musulmi sai arne a madina musulmi arne arnan kashi biyu ga mushrikai ga yahudawa ga kuma munafukai munafukan kashi biyu ga na cikin mushrikai ga kuma na cikin mi yahudawa an gane to su munafukan yahudawa in ji abdullahi da abbas idan sun haɗu da muminai tsantsa ƙalu amanna ka imani ku sai suna cewa mun yi imani kamar imanin ku kun gana a magana abdullahi da abbas wannan wa idza laqul ladina amanu qalu amanna ba ta daidai da waccan ta farko domin waccar tana magana ne akan munafukai mushrikai an gane na larabawa su ne idan sun haɗu da masu imani sai su ce mun yi imani irin daukai imani an gane kuwa don haka dai sai su ce ƙalu amanna ka imani ku mun gaskata kamar wato irin gaskatawar ku wa idza khala raja'a ba'dhum ila ba'd idan sashin su ya koma ga sashi kuma ƙalu sai su ce atuhaddithunahum bima fataha Allahu alaikum shin yanzu kuna ba su labari da abin da Allah ya buɗe a kanku bima qassallahu alaikum fi kitabikum wato da abin da Allah ya wato ya kissanta muku ya baku ya baku kissansa a cikin littafin ku anna muhammadan haqqun wa qawluhu sidqun cewar annabi muhammad gaskiya ne kuma maganar samami wato ainihin tabbas ce gaskiya ce li yuhajjukum bihi li yukhasimukum kuna haka ne saboda jayayya da ku yani ashaba muhammadin sallallahu alaihi wasallam yana nufin sahaba ne sallam wa yahtajju bi qawlikum alaikum fayaqulu sannan su kafa hujja da maganar ku akan ku suna cewa qad aqrartum annahu nabiyyun haqqun fi kitabikum to ai gashi kuma kun tabbatar cewa annabi ne na gaskiya gashi a littafin ku thumma la tattabi'unahu sannan ba za ku bi shi ba wa zalika annahum qalu li ahli al-madina yanda sha'anin yake sun ce da wato ainihin su yahuda sun ce da 'yan madina hina shawaruhun fitti ba'i muhammadin sallallahu wato yayin da 'yan madina suka zo suka nemi shawarar yahudawa dangane da sha'anin annabi sallallahu sai suka ce aminu biyu kunji yahudawa suka ce waɗannan da suka zo neman shawarar nasu a 'yan madina cewa ku yi imani da shi fa innahu haqqun gaskiya ne shi sun man qala ba'dhum li ba'd sannan sai sashin su kuma ya dawo ke cewa sashi a tuhaddithunahum bima anzalallahu alaikum shi yanzu kuke ba su labarin abin da Allah ya saukar akan ku li takuna lahumul hujjatu alaikum so da hujja ta zama akan ku inda rabbikum fid dunya wal akhirah a wajen ubangijin ku nan duniya da lahira afala ta'qiluna shin ba za ku hankalta ba kun ga yahudawa ko da yan madina suka zo suka nemi shawara su cewa shin wannan annabi muna so mu imani da shi amma ko kun fi mu karatu a littafin ku at-taura kun ga din shi din shine suka ce shi ne ku yi imani da shi daga baya kuma da suka juya ba da daɗewa kuma sai suka ce o kuka fasa labari kenan yanzu za su kafa hujja a cewar mami kun san abin ki to haka yahudawa suke na faɗa mana lokacin da huye ɗan aka ko da shi da abu yasir ɗan uwansa ne suka je kuba suka dawo suka tabbatar annabi shi ɗin shi ne to safiya ta ce da suka dawo da yamma abinda ta ji babanta yana cewa baffanta abuwa huwa shi din shi ne wanda muka gani a littafinmu a taura sai ya jijjiga kai shi ne ba zai iya faɗa ba zai mutu in ya faɗa in ya iya magana zai mutu baƙin ciki zai kashe shi ya ce to ya kaji a ranka ya ce a dawo tuhuma ba kai tu ya ce zan yi ta gaba da shi hannun mutu kawai ya zan askar kenan sannan na faɗa mana cewa behuda ya buɗe a taura na karanta wa ɗansa zai mutu annabi ya shigo duba ɗan ya ce wa baban na haɗa ka da wanda ya saukar da attaurawa annabi musa akwai siffata a wannan littafin jijjiga kai me yasa kun san bakin ciki ya bakin ciki in ka buɗe baki in na haushi ne sai ka fashe da kuka ko in na bakin ciki ne kuma sai zuciyarka ta fashe to amma jijjiga kai to sun san annabi sallallahu ya arifuna kama ya arifuna abna'ahu amma cikin su kuma dai su sawa'a irin su abdullahi bin salam shi kuma da ya zo madina ana cincirin do na ganin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da ya zo ya gan shi sai ya gane shi ne annabin kuma da ya ga fuskar sai ya ga wannan fuskar ba ta makareci ba ne amma ya ce sai ya koma gida daga baya da guri ya sarsa sai ya dawo ya tambayi annabi sallallahu tambayoyin da duk wanda ya amsa masa to shi ne annabin ya ba shi amsa to abdullahi bin salam sai ya ce ashhadu annaka rasulullah na shaida kai manzon Allah ne amma fa sai ya ce mi ya rasulullah innal yahud qaumun buhut yace yahuda mutane ne masharranta kira suka tambaye su ni kafin su sanna musulunta annabi sai ya boye abdullah bin salam sai ya kira yahuda wanda duk suke tsukin yace man abdullah bin salam fiku wai abdullah bin salam a cikin ku suka ce alimuna wa ibnu alimina wa khairuna wa ibnu khairina suka ce Abdullah bin Salam malami ne dan malamin cikin mu masani dan masanin cikin mu sannan kuma mai alkhair dan mai alkhairin cikin mu annabi shi afaraitum in aslam kuma labari in ya musulunta suka ce ba zai taɓa musulunta ba saboda mu ma jahilan yahuda ba mu musulunta ba malamin da yahudi annabi ya ƙara ce musu in ya musulunta fa suka ce ba zai fa musulunta ba annabi ya ce ukhruj ibn salam abdullahi bin salam fito yana fito ya ce ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah a gurin suka ce jahiluna wa ibn jahilina wa sharruna wa ibn sharrina suka ce jahili ne dan jahilin cikin mu masharranci kuma dan masharrancin cikin mu waɗannan fusu ne me Allah ya sa kuna fahimtar su Allah ta'ala ya ci gaba da cewa qala Allah ta'ala mala ya ce Allah ya ce awala ya alamun shin da suke ɓoyewa sufar annabi sallallahu shin ba su sani ba anna Allah ya alamu ma yusirun yakhfun Allah ya sa abin da suke ɓoyewa wa ma yu'linun yubdun yani yahud wato da abin da suke bayyanarwa yana nufi waɗannan yahudawa shin wannan abubuwan da suke su ɓoye nan su tara nan su toshe nan sun ba san Allah ya san abin da suke asirtawa da kuma abin da suke bayyanarwa ba sai ya ci gaba da shi a alaramma ومنهم ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون الله تعالى يشوى منهم daga cikin Yahudawa ummiyuna akwai ummiyai la ya'lamuna alkitaba wato ba su sanin littafi dinnan illa amaniya face wato ainihin burace burace ko face iya karatun wa inhum illa yadhunnun sannan ba su ba wani abu suke ba sai zato fawailul lil ladina yaktubuna alkitaba bi aydihim bone ya tabbata ga waɗanda suke rubuta littafi da hannunsu thumma yaquluna wato suke rubuta wani abu da hannunsu thumma yaquluna sannan su ce hadha min indillahi wannan daga wajen Allah yake liyashtaru bi thamanan qalila saboda su musanya wani abin amfani kadan da shi fawailul lahum bone ya tabbata gare su mimma katabat aidihim daga abin da hannayensu suka rubuta wawailul lahum mimma yaksibun bone ya tabbata daga abin da suke wato ainihin tsorawarta wa qalu sannan sun ce lan tamassana naru wuta ba za ta shafe mu ba illa ayyaman ma'duda face wasu kwanaki ƙididdigaggu kul Allah ce ka ce da su attakhastum inda Allahi ahda shin ku riƙe alƙawari ne a wajen Allah fala yukhlifa Allahu ahda dan haka ba zai saba muku alƙawarin ba am taquluna ala Allahi ma la ta'lamu ko dai kuna faɗan abin da ba ku sani bane akan Allah bala ba haka wato yanda sha'anin yake man kasaba sayyi'a duk wanda ya dashi mummunan aiki wa ahatat bihi khati'atu wato laifin sa ya kewaye da shi ya kewaye shi fa'ula'ika ashabun na waɗannan su ne ma'abota wuta hun fiya khalidun sannan su madawama ne cikinta wallazi na amanu wa amilu salihat kuma waɗanda suka yi imani suka yi aikin ƙwarai ula'ika ashabul janna waɗannan su ne ma'abota aljanna Allah ya sanya mu cikinsu hun fiha khaliduna sannan su masu dawama ne a ciki na'am qawluhu ta'ala fadin Allah madaukaki wa minhum ummiyuna ay min al-yahud wato daga yahudawa akwai ummiyuna la yuhsinuna al-qira'ata wal kitaba shine ummiyun wanda ba sa kyautata karatu ko rubutu shi yasa ake ce da annabi al-ummi annabiyul ummi an gane jam'u ummiyin shine ummiyuna din mansubun ila al-ummi ana jingina shine ga mai uwa ka annahu bakin alaman fasala min al-ummi kai ka ce ya ci gaba da wanzuwa a yanda ya rabu daga cikin mahaifiyarsa lam ya ta'allam kitabatan wala qira'a wato bai koyi rubutu ko karatu ba an gane kama ana jingina mutum ne da asalinsa kenan yanda ya fito a cikin gyatumarsa bai san komi ba to daga cikin yahuda akwai wannan sunfi din an gane la ya'lamuna alkitaba illa amaniya basu san wani abu na littafi ba face mi amaniya qara abu ja'far amani بتخفيف الياء كل القرآن أبو جعفر كلمة الأمانية إن دي تضوع القرآن تو ينا كلام تعتمي دا إسكان نمي نيا أنغاني قل هاتوا برهانكم وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم هكي كلام أنغاني sannan kuma wa ma arsalna min qablika min rasulin wala nabiyyin illa idza tamanna alqa ash-shaytanu fi umniyati ya karanta fi omniyatihi an gane haka kuma nan illa amani ya karanta sannan can ma cikin suratul nisa laisa bi amanikum wala amani ahlil kitab haka ya karanta laisa bi amanikum wala amani ahlil kitab abu ja'far yana karanta wani da takfifi idan kuma a mahalli take na jarra kamar laisa bi amanikum wala amani sai iskaniya an gane wannan bangaren qira'at kenan dan haka dai Abu Ja'far ya karanta amaniya bi takhfif liya kull al-Qur'an hadafa ihda liya'aini takhfifan an gane wa qira'atu al-'amma bi tashdid amma qira'ar gama garin qira'a din sauran su da tashdidi ne wa hiya jam'u al-umni umniyya wato jam'i ne na al-umniyya wa hiya tilawa shine karatu kenan la ya'lamuna al-kitaba ba su san wani abu na littafin ba illa amaniya face su in sun karatun kawai suke an gane qala Allah ta'ala to dare da yake nuna ma'ana amaniya din nan shine ko al'umniya shine tilawa shine fadin Allah illa idza tamanna alqa ash-shaytanu fi umniyatihi ay fi qira'atihi an gane wa qala ibn Abbas ya'ni ghayra 'arifina bi ma'ani al-kitab abla da Abbas ya ce mi illa amaniya din nan abinda ake nufi wato basu san hakikanin ma'anonin littafin ba amma in sun bude za su iya karanta shi kenan kamar mu yanzu ko in mun bude qur'ani mutum kaji yana zanzara maka alqur'ani amma bai san komi a cikin alqur'ani ba bai san ma'anar yusikum Allahu fi auladikum ba li zakari mislu hadhihi al-unthayn amma kuma ya rada rawani ya ce shine malamin gari la al-ilmu bit ta'allum karatu fa sai ammi in kuma ka koyi karatun kai karatun kai fa mai sarauta ne an baka ko ba a baka ba amma in za a naɗa maka kuma rawanin duniya idan ba kai karatun ba to ka cuci kanka da haka shi karatu ɗan a zauna a yi ne kar mai koyi da yahudawa da abdullahi da abbas kun je ce amaniya ɗin nan gaira alifi na bai ma'anar kitab in sun buɗe za su karanta maka a taura daidai ba su kuskurewa ko amma ba su san me take dauke da shi na hukunce hukunce ba wannan kuma ya zama kamar salil himeri ya hamilu asfara daidai kake da jakin anguwanku da aka tuna masa littafai yana dauke da su amma bai san me yake dauke da shi ba karkashin wannan yan uwana da abokaina matasa mu tashi mai karatu in mun karanta alkurani mun iya karanta shi wani mataki ne na farko amma zuwa mu koyi tajwidinsa zuwa mu koyi kira'o'insa zuwa mu fahimci balaga da loga da take cikinsa da fassararsa duk wannan fa ilimi ne da yake gabanmu ba zai yi kawai dan ka iya tilawa ka zama alaran ma shi kenan ba in ka zo gurin jan baki ba a sa ka ba ka ji haushi in ba a sa ka a jadawalin masu nasiha ramadan ba ka ji haushi idan kuma baka da malami baka karatu hazali ma malaman da suka gama qur'anin kana ka iso su to karatu sai mun tashi me mun yi shi wa qala al-hasan wa abul aliya al-hasan da abul aliya suka ce hiya min at-tamanni illa amaniya din nan wato daga at-tamanni ne buri wa hiya umniyat wa hiya amaniyuhum al-batila shine burace buracen yahudawa na ƙarya allati tamannawha Allah azza wa jal waɗanda suka yi wa Allah burin su misla qawlihin kamar fadin su lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'duda suka ce wuta fa za ta shafe mu ne wasu kwanaki ƙididdigaggu fa'alaha za ta kunu illa bi ma'ana lakin to a wannan fassarar illa sai ta zama ma'ana lakin ai la ya alamunar kitab wato ba su san littafi ba lakin ya tamannauna ashiya sai dai suna burace buracen wasu abubuwa la tahsulu lahum waɗanda ba za su samu abubuwan ba an gane kamar da suka ce mi lai da kula jannata illa man kana hudan wannan ai buri ne kawai da suka ce na haɗu abna'ullahi wa ahibbahu duk waɗanda wasu burace-burace ne da mi da suke ta yi wa inhum illa ya zunnun wa mahum illa ya zunnuna zannan wa tawahuman la yaqina wato su ba wani abu suke ba face zato zato na wahami wanda ba tabbacecce ba qalahu qatadatu war-rabi' imam qatada da ar-rabi' haka suka faɗa qauluhu ta'ala faɗin Allah fawailun nan dai kun ga ayan nan ina kun fahimce ta yahudawa daga cikin su akwai ummiyai ummiya wanda ba su iya karatu da rubutu ba sai dai burace-burace an gane ko kuma ba su fahimci attaura din ba don haka iya abin da suka iya shine karanta ta don haka ba su sani ta kausa na ma'ana ba yau don haka kai mami kar ka zamo irin su wajen mi ka iya rera littafin ba ka san me yake dauke da shi na ma'ana ba ko kuma ka dan iya karatun amma kai ta buri ka ji cewa ai dukanin nan ba wanda ya kai kai kuma wallahi rashin sani ne yake sawa shan jafar naji yana cewa yace lokacin suna farkon neman ilimi ya ce ji yake zai iya mukabala da sheik abubakar mahmud gumi ya ce shi wani lokaci yana sakandare kun san karamin sani mai ake cewa koko mai koko ungumi to kun ga da yake lokacin bai sanin ba sai yake malami fa na ƙasa na duniya a lokacin shi yana gada za a zaunar da su sai ya fata-fata da gumi amma daga baya yana sani yana gane ashe bai mi ba bai sani bai to haka karatu yake duk wanda kaga yana ɗora alkyabbar malinta yana ɗaura rawanin malinta yana kutsa to wannan yake nuna mi rashin saninsa ga karatun amma shi karatu duk lokacin da ka ke saninsa za ka kullum kana ƙara ne kana ƙara tawalon ciwon baka mi ba baka san baka ji abin da rijiyar lemo ya ce ba kudi me ya ce ba ya ce ya rantse da Allah ba mujamala yake ba ba wasa yake ba da gaske yake shi ɗalibi ne ya ce da gaske yake kun zama ya sa faɗa haka wallahi zunzurutun karatun da yake da shi ne sai ka san shi kana yin sa sai kana jin kama baka mi ba baka sani ba sai yasa malamin in su Sheikh Mashhur bin Hassan Ali Salman yake cewa wallahi shi ma yake cewa har zuciyarsa shi dalibi ne kuma abin da ya jahilta a addini yawan sai ya ninninka abin da ya sani mu fa daidai lokacin da za ka zauna kawai a kujera ka ce ana jefowa fatawa kana buge ta ana jefowa kana buge ta alhali manya-manyan malamai in an jefo musu ita za su ce sai sun je sun binciko wannan falayin da kuke ga santsi ne in baka ba hankali ba ne zai ja ka Allah shiryar da mu don haka dai sai Allah ya ci gaba da cewa fawailun bone qala zajjat wailun kalimatun yaquluha kullu waqi'in fi halaka az-zajjat wanda malami ne na luga yace wailun din nan kalma ce ta wanda duk ya fada halaka ne yake ambatanta ya shiga uku kenan ko wayyo dinsa وقال ابن عباس شدة العذاب أبلاد عباس يجي أن شيء ويل أنا نفن عذاب من سنني تو عذاب من سنني تتبت للذين يكتبون الكتاب بأيديهم wato ga waɗanda suke rubuta littafi da hannayensu sun ya ƙuluna su wani rubutu da hannunsu kenan ko sannan sai su ce haza min indillahi wannan abin daga wajen Allah yake liyashtaru bihi samanan qalila saboda mai su musanya wani abu na amfani kaɗan da shi su bayar a ba su wani amfani ɗan kaɗan ba wai lullahun mimma katabat aidihim wato bone ya tabbata daga abin da hannayensu suka rubuta ya'ani ma katabu bi anfusihim ikhtira'an min taghyir na'ti Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yana nufin abin da suka rubuta da hannayensu suka kirkire shi na canza sifar Annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin littafin su ga sifar sai su goge sai su mi sai su rubuta wani abu daban wailul lahum mimma yaksibuna min al-ma'akid bone ya tabbata gare su daga abin da suke wato anin dasa minal ma'akili na daga ababanci wa yuqalu minal ma'asi a wato ana iya cewa kuma na sabo bone ya tabbata a gare su daga sabon da suke suke aikatawa sai Allah ya ci gaba da cewa wa qalu ya'ni yahud sannan yahudawa sun ce lan tamassana an-naru lan tusibana an-nar suka ce wuta ba za fa ta shafe mu ba illa ayyaman ma'duda qadaran muqaddaran thumma yazulu al-azabu wa yaqubuhu an-na'im suka ce wani dan gwargwado ne ko kawai azabar sai kuma ta gushe sai ni'ima ta biyo baya su azabar ma sun tsare gwargwadon da za a yi za a musu su malamai suka ce sun ce gwargwadon da kakanninsu suka bauta dan mariki din nan kwana 40 da annabi Musa ya tafi miƙati suka ce iyana wannan kuma in yayi nuni akan wani abu yayi nuni akan ƙaryar yahudawa dama mutane ne abla dan sala abla bin salam ko yace qaumun zuhud mutane ne masu sharri masu kage har ga Allah da ya halice su sun ce inna Allah faqir wa nahnu aghniya suka ce Allah fa talaka ne mu ne masu kudi kuma sun ce yadullahi maglula sun ce Allah marowaci ne sannan sun ce nahnu abna'ullahi wa ahibba'u mu ƴaƴan Allah ne kuma Allah mu yafi so sannan sun ce uzairu ibn Allah ko uzairu ibn Allah sun ce uzairu dan Allah ne wannan dukkan to dan haka dan yahudawa sun faɗa ne su san sun ce kahin sahir kazzab annabi ba zai damu ba tun da Allah da ya halitta shi ma sun masa me to mu ma yanzu ba za mu damu ba dan Yahudawa sun ce duk wanda kaga da dingilallan wando da gemu dan ta'adda ne ba za ka damu ba saboda wannan sun faɗa wa ubangijin da ya halicce su ma maganganu na ƙarya sun faɗa wa fiyayyen halitta annabi sosai da maganganu na ƙarya da haka mu yanzu kuna tunani za su bar mu ba za su bar mu ba yawa duk yanda suka ga gungun musulmai an haɗu ana hidimar addini sai su ce mai ta'addanci ake koyarwa su kuma alhali su ne 'yan mi 'yan ta'adda yanzu yakin gaza da aka yi kwanan nan asibitin yara ne suka je suka yi bombin da yara a ciki masallaci nawa suka je ana sallah suka yi bombin gidaje nawa suka je suka yi bombin na mutane hasali kusan kashi 80 na garin an yi ga an yi bombin ɗinsa gaba ɗaya wannan kuma duk ba ta'addanci ba ne amma ku musulmai in kun yi an samu wani ya yi mummunar fahimta ma addini ya yi abu ɗaya shi kuma shine ne shine ɗan ta'adda Allah da ya shiryar da mu don haka yahudawa sun ce wuta ba za ta same su ba face mai ba ta shafe su ba face su kwanaki kididdigaggu qul ya muhammad Allah ya ce ka ce da su ya muhammad attakhaztum shin kun riƙa ne alif istifamin dakhalat ala alif alwasl nan alif ce ta tambaya ta shiga mi cikin hamzatul wasl kenan ko dole a shafe ta kenan maimakon a ittakhaztum sai a ce attakhaztum attakhaztum inda Allah ahadan muwaththaqan shin ku riƙe alƙawari ne a wajen Allah tabbatacce Allah yu'azibakum illa hadhihi almudda cewa Allah ba zai azabtar da ku ba face wannan lokaci fala yukhlifa Allahu ahda saboda haka Allah ba zai saba alƙawarin ba wa wa'dahu da kuma alƙawarin am taquluna 'ala Allahi ma la ta'lamun ko dai kuna faɗa abin da ba ku sani ba dangane da Allah thumma qala sai Allah ya ce bala ba haka ba wa bal wa bala har fastidrakin da bal da bala harufa ne biyu na istidraki wa ma'anahuma abinda ake nufi da su nafyul khabaril madi shine shafa zancen da ya wuce wa ithbatul khabaril mustaqbal da tabbatar da mi labarin da zai zo kenan mi da suka ce lanta masanan naru illa ayyaman ma'duda Allah ta'ala mi sai ya ce bala ba haka bane an shafe baya ina ko to ga yanda sha'anin yake man kasaba sayyi'a yani shirka duk wanda ya aikata shirka wa ahatat bihi khati'atu qara ahli almadina khati'atuhu bil jam'i wato da nafi'u da Abu Ja'far khati'atu sun karanta da jam'i khati'atuhu kenan wal wal ihata al ihata dinnan al ihdaqu bi shay'in min jami'i nawahihi wato kewaye abu ta kowace kusurwarsa kenan wa hatat bihi khati'atuhu laifin su ya kewaye su ta kowace kusurwa qala ibn abbas wa jama'a abla dan abbas da sashin malamai jama'a suke cewa hiya shirku ya mutu alaihi ma'anan wa hatat bihi khati'atuhu shine mutu ya mutu akan shirka nan tana daga cikin ayoyin da ya kamata dalibin ilimi musamman wanda yake mai da hankali wajen manhajiya ta salafiya kula da ayan nan domin khawarijawa suna kafa dalili da ita wajen cewar du mai aikata kabira da dan sanda ma tun da ya askiye mu da soja tun da ya askiye mu ya take wando da kowa ma wanda ya saba musu sai su ce to shi wannan dan wuta ne kuma in ya mutu ba zai fita ba so da sun ce wa ahadar bi khati'atu shi yasa nan na kawo magana abla dan ba cewa shirka ake nufi kuma haka malamai na salaf suka tafi cewa zunubi ɗaya da yake ihata da bawa shine shirka na haka da Allah ya ce duk wanda ya dashi laifi na shirka kuma shirkan nan ta ya mutu a kai to fa ulaika ashabun nar waɗannan su ne ma'abota wuta hum fiha khaliduna sannan za su dawwama ciki dan haka aqidar muta'allu sunna wal jama'a shine wanda zai shiga wuta ba zai fita ba har abada shine wanda ya mutu yana shirka ma da Allah amma duk laifin da kake wa Allah ta'ala ka mutu akai koda baka tuba ba ka shiga wuta kai shekaru malala gashin kinkiya wata ran zaka mi zaka fita an gane wallazina amanu wa amilu salihat sai Allah ya ce sannan waɗanda suka yi imani suka yi aiki nagari ulaika ashabul janna to waɗannan su ne ma'abota aljanna hum fiha khaliduna sannan su madawama ne a ciki Allah ta'ala sanya mu cikin su mu ƙara aya guda a ranar
وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون جزاكم الله خيرا الله تعالى ya ci gaba da cewa dangane dai da Yahudawa wa iz akhadna mithaqa bani Isra'il kuma mun rike alƙawari wato da bani Isra'il la ta'buduna illa Allah cin kada ku bauta kowa sai Allah wa bil walidaini ihsana sannan iyaye ku kyautata musu wadil qurba haka ma abota kusanci wal yatama haka marayuwal masakin haka talakawa wa qulu lin nasi husna sannan ku faɗa mutane magana mai kyau wa aqimus salata sannan ku tsaye da sallah wa atu zakata ku ba da zakka thumma tawallaitum illa qalilan minkum sannan sai kuka juyar wato da kai sai kaɗan daga cikin ku wa antum mu'riduna wato kuna masu wato ainihin juyar da wato baya sannan Allah ya ce wai akan na mithaqaku kuma hakika mun riki alƙawarin ku la tasfikuna dima'akum kada ku zubar da jinin nakin ku kada sashin ku ya kasa sashi wala tukhrijuna anfusakum min diyalikum sannan kada ku fitar da kawunan ku daga gidajen ku ma'ana kada sashin ku yana fitar da sashi daga gidajen su thumma aqrartum wa antum tashhadun sannan sai su ko ka tabbatar da haka alhali kuna masu shaidawa thumma antum haula sannan sai ku ga ku waɗannan din taktuluna anfusakum kuna kashe kawunanku ba Allah ce kansu kashe ba to suna kashewa wa tukhrijuna fariqan minkum min diyarihim sannan sashin ku yana fitar da sashi daga gidajensu tazaharuna alaihim bil ismi wal udwan sannan kuna taimakekeniya akan su da laifi da kuma ta'addanci wa iyatukum usara wato amma idan sun zo muku a matsayin fursunoni tufaduhum kuna fansarsu ku ba da dukiya ko ku ba da fursuna a baku su an gane wa huwa muharramun alaikum ikhrajuhum alhali fitar da su daga gidajensu haramun ne akan ku afa tu'minuna bi ba'd alkitabi Allah ce shi yanzu kuna gaskata sashin littafi wa takfuruna bi ba'd ku kafirce wa sashi fama jaza'u man yaf'alu zalika minkum me sakamakon wanda ya wannan daga cikin ku illa sizin fil hayati duniya idan ba tabewa a cikin nan duniyar ba wa yawmal qiyamati yuradduna ila ashaddil azab sannan ranar alkiyama za a maida shi sannan ranar alkiyama za a maida wato su zuwa ga azaba mafi tsanani wa wallahu bi ghafilin amma ta'malun sannan Allah bai rafkana daga barin abin da kuke aikatawa ba ula'ika alladhina ishtaraw alhayata ad-dunya bil akhirah wadannan sune wadanda suka musanya rayuwar duniya maimakon ta lahira wato suka bada suka bada lahira suka mi suka ci gajiyar duniya wannan ku hasara ne fala yukhaffafu anhum al'azab ba za a sassauta musu azaba daga barin su ba wala hum yusaruna sannan ba za a wato ainihin taimake su ba qauluhu ta'ala fadin Allah madaukaki na'am وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل في التوراة Allah ce hakika mun rike alkawari da bani Isra'ila a attaura wal mithaq wal ahdu shadid an ce al mithaq shine alkawari mai karfi la ta'buduna illa Allah kada ku bauta kowa sai Allah qara ibn kathir wa hamza wal kisai la ta'buduna bil ya wato da yan kufa banda da ibn kathir al makki kenan da hamza al kufi da kisai shi ma al kufi sun karanta la ta'buduna bil ya la ya'buduna kenan mun rike alƙawari da bani isra'ila cewa kada su bauta wa kowa saiwa sai Allah wa qara al-akharuna bitta sauran sun karanta da ta la ta'buduna li qawli ta'ala wa qulu lin nasi husna sai zan mukhataba kenan ko ma'anahu Allah ta'budu ma'anarsa kenan kada ku bauta kowa sai Allah falamma hadafa an yayin da aka shafe an sara al-fi'lu marfu'an sai zamo mi fi'lin marfu'i ne yana kuma cikin af'alul khamsa wanda ake musu rufu'a da mi da thubutun nun an gane وبالوالدين إحسانا أي ووصيناهم بالوالدين إحسانا sannan mun yi musu wasiya su kyautata wa iya kun ga yahudawa na dama ba su kyautata wa Allah ba na farko dai sun warware alƙawarin da Allah ya ce wa kasu bauta wa kowa sai wa sai Allah sai suka yi shirka to haka kyautata wa iyaye yahudawan jiya ba sa kyautata wa iyaye haka yahudawa me yau yanzu yawanci waɗanda suke tafiya musamman mutanen kudu suke tafiya ƙasashen turai suke aikata kun san yawancin wani irin aiki suke renan iyaye yahuda wannan daga cikin kyautatawa iyaye ina akwai in sun girma kaɗaɗɗoniyar su ko to su fa ba su iya ba sai idan mutanenmu sun je su can mutanen kudu sun je su sai ya zama bai hude shi zai tafi neman kuɗi ne kawai ya ce ga babansa duk awa shi da ka bashi abinci in yayi kashi ka wanke masa in zai wanka ka wanke shi abin da ake kira wannan kuma yana daga cikin uququl walidai take hakkin iyaye iyaye kai da kana karami sun baka abinci sun wanke ma kashi sun wanke ka amma kai da suka tsufa kuma ba za ka mi ba za ka ba za ka iya musu haka kun gona sun warware wannan alkawarin mu an gane birran bihima iyaye din nan a musu su musu wato ainihin da'a wa atwan alaihima su kuma tausasa musu musamman lokacin da suka tsufa kun san in mutum ya tsufa ba sai a hankali ko to sai an yi hakuri shi yasa Allah ya ce ma yace in ma yablughanna indaka alkibara ahaduhuma أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما ونزولا عند أمرهما sannan ka sako da akan lamarinsu fi ma la yukhalifu amra Allah ta'ala in sun yi umarni ka bi cikin abin da bai saba wa umarnin Allah ba wa dhil qurba ay wa bi dhil qurb qaraba sannan ma'abota kusanci ma a kyautata musu wal qurba masdar kal husna wal yatama jam'u yatim haka marayu ma ami a kyautata musu wa huwa at-tiflu alladhi la aba lahu wanda al-yatim maraya shine yaro karami wanda bai balaga ba kuma bai da uba na aka kar wani ya ce mana shi maraya ne shekararsa 19 20 an gane yaron da bai balaga ba ya rasa mahaifi shine ne maraya an gane amma in ka girma shi din ma ba wace yace babu maraya sai me sai rago to shi ma in ya girma ya fita a maraya sai ya tashi ya nema wal masakin haka wato anin miskinai ya'ni al-fuqara yana nufin me talakawa wa kololin nasi husnan sidkan wa haƙƙan sannan ka su faɗa wa mutane mi sidkan magana ta gaskiya amma suna faɗan gaskiya wa haƙƙan da tabbataccen abu fi sha'ani muhammadin sallallahu alaihi wasallam cikin sha'anin annabi sallallahu alaihi wasallam faman sa'alakum anhu duk wanda ya tambaye ku dangane da annabi sallallahu alaihi wasallam hakikanin shi fasduquhu to ku yi gaskiya ku faɗa masa inda sha'anin yake wa bayyinu sifatahu sannan ku yi bayanin siffarsa wala taktumu amrahu sannan kada ku ɓoye al'amarinsa duk wannan fa abin da alƙawarin da Allah ya ɗauka da su warware shi suka yi an gane ba wani abu da me da suka yi wa qara hamzu al-kisai wa yaqub wa khalaf hasanan husnan dinnan sun karanta hasanan bi fathil ha'i wa sini kenan ai qaulan hasanan sai ya zamo me a bisa masdari kenan mahzufi sai zama qaulan hasana ai ku faɗa musu magana mai kyau wa aqimus salata kina yahudawa daga cikin alƙur'ani an ce qulu lin nasi husna ko hasana kuna faɗa mutane magana wacce take mai daɗi amma fa ba sa yi yau du magana da za ta bakanta mana rai ita suke yi suke mana du magana da suka san ba za ta mana daɗi ba to ita suke suke yi wa aqimus salata sannan su tsaye da sallah wa atu zakata su ba da zakka thumma tawallaytum ko wato ku tsaye da sallah kuma ku bada zakka sannan sai suka sai kuka juya ba a'radtum anil ahdi wal mithaq kun gani kuka juya ba daga barin wannan alƙawari din illa qalilan minkum sai fa kadan daga cikin ku wazalika anna qauman minhum amanu wato yanda sha'ani yake ai wasu mutane daga cikin su sun yi imani amma waɗanda suka yi imani ɗan hikon nan ne ba su da yawa in banda abla bin sala da wasu tsirari ba za ma ka ji a cikin yahuda ana ambatan wanda me suka musulunta ba saboda na faɗa mana sun sha zuwa su cewa annabi sallallahu alaihi wasallam za mu tambaye ka tambayar da ba wanda ya sani sai annabi annabi ya ce in na ba ku amsa za ku musulunta sai su ce a za mu ji da kunnuwanmu su mat tambayar ya ba su amsar kuma su juya su tashi su tafi ba su yi imani ba shi yasa behude yana da wahalar sha'ani an gane yana da wahalar sha'ani wa antum mu'riduna ka i'radi aba'ikum wato kuma alhali kuna mai juyawa irin juyawa ta ta iyayenku ina ga anan za mu tsaya saboda ayoyi da alaran ma ya karanto mana dangane da alkawari na gaba da Allah ya rika da Yahudawa shi da dan tsayi insha Allah ta'ala gobe sai mu ci gaba da jin yanda Allah ya dauki alkawari da su kuma yanda suka ringa yi warwarewa yawa kullama ahadu ahadan nabadahu fariqun minhum yawa duk lokacin da aka yi alkawari da bai hude to ba za ka ga ba zai cika alkawari ba shi yasa yanzu yaki da ake tsakanin Filistin da Isra'il Yahuda su ce an yi alkawarin zaman lafiya an yi kaza an yi kaza duk ba su ba in sun yi ma sai sun mi sai sun warware Allah ta'ala ya shirya da mu insha Allah ta'ala anan za mu tsaya gobe sai mu dora wa sallallahu wa sallama ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam assalamu alaikum wa rahmatullah kafin